الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya zama goma mun ka fara kuna bada lokaci أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جنوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci kuma ba mu a tare da lafiya a ƙashi allah maɗauki sarki ya dawo da mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci ƙashi a yau ma allah maɗauki sarki ya dawo da mu domin ɗora a wannan shekara kamar yadda aka saba wanda kamar yadda muka sani a wannan wata ne wanda muke fuskanta shine na ramadan wanda kamar yadda aka sani wata ne mai daraja wata ne kuma wanda yake mai ɗimbin falala mai yawan gaske wanda kamar yadda muka sani a wata ne wanda yake a cikin shi ne wanda allah maɗauki sarki ke tabbatar mana cewa saukar da alkur'ani kamar yadda yake cewa a shahar ramadan da zi'un zira fihi alkur'anu hudan linnasi wa bayyana sai min alhuda yake cewa shi watan ramadana shine wata wanda aka saukar da alkur'ani a cikin shi ma'ana ana nufin daga ainihin baitul izza zuwa sama'ud duniya wanda aka saukar da shi wannan na alkur'ani wanda daga nan ne aka rika ɗaukowa da shi a kaɗan kaɗan ana zuwa da shi mala'ika jibril yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan cikin wannan wata na ramadana a cikin shi ne wanda aka saukar da wannan littafi mai daraja sannan kuma kamar yadda muka sani wannan wata shine wata wanda a cikin shi ne wanda a dare na latul qadri ne da aka yi fada cewa cikin wannan watan ne aka yi shi amma a dare na latul qadri kamar yadda yake fada cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka an saukar da wannan alqur'ani a cikin wani dare wanda yake mai albarka wata aya sai ta faɗi sunan daren shine inna anzalnahu fi lailatul qadri sai ya zama a cikin daren lailatul qadri ne wato shine sai aka fassara menene lailatul mubaraka da aka faɗa wacan ayatu shine a daren wacan lailatul qadr shine ake nufi aka saukar da wannan qur'ani a cikin shi to wannan wata dai mai alfarma na ramadana a cikin shi ne wanda aka saukar da wacan shi alqur'ani din sannan kamar yadda muka sani a ciki ne aka samu daren da yake da muhimmanci wanda sai mutum ya yi wata dubu yana ibada sannan ya cimma ladar wacan wanda ya yi ibada na dare ɗaya ciki ne bayan da yake fada lailatul qadri khairun min alf shahr dan lailatul qadri ya fi wata dubu wato ma'ana shine ya fi wata dubu wajen watan a daraja in za ka yi ibada a wannan daren guda to sai ka yi wata dubu kana yin ibada sannan ka cin maladar wannan daren da jirgin to kaga wanga watan mai alfarma ciki ne aka samu ne to ashe kaga kenan yana da kyau a mai da hankali kwarai da gaske kar mutum yayi wasa ya zama watan ya zo har ya wuce ba tare da mutum ya san wani muhimmin abin da ya yi wanda zai samun ci gaba a cikin addinin shi ba sannan bayan wannan kuma kamar yadda muka sani shi wannan azumi na ramadana kamar yadda allah maɗauki zarki ke faɗa cewa yana zama dalili na samun tsoron allah kamar da kamar yadda allah ke faɗa cewa ya yi wallazi na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ya ce an wajabta mana shi wannan azumin ne domin watan za a samu tsoron Allah da takwa shi yasa kaga ana yin watan azumin na Ramadana har wani wanda ba mutumin kirki kwarai ba sai kaga don an dan gyaro an zama mutanen kwarai lokacin wanda addini bai sha mai kai kwarai ba sai kaga yan aka fara azumin Ramadana sai kaga duk kowa shi ma watan sai kaga sallah ba ta wuce shi masallaci ko shi ana tsaya tare da su ba sannan bayan wannan kuma shi wannan azumi na Ramadana kamar yadda muka sani dai wata ne watan azumi ne wanda yake mai girma mai daraja wanda shi dukkanin sauran ibadu da mutum yaka aikatawa Allah madaukin sarki yana ba da damar cewa watan za a yi ga ladar ga adadin ladar da ake bayarwa ga duk wanda ya aikata ibada sai a ce za a ba shi lada kaza to amma banda shi azumi shi kam lada ta ba a san ko guda nawa bace kamar yadda inganta hadisin da Imam Bukhari da Muslim duka sun roce shi wanda manzo sallama yake cewa Allah madaukin sarki yana faɗa cikin hadisi kudusi cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi ya ce azumi ni adda shi ya naune kuma ni ne san abin da zan bayarwa ga shi ma'ana shi Allah shi kaɗai san abin da zai bayarwa ga wanda yake yin azumin na Ramadan duk wanda ya shi to Allah madaukakin sarki shi kaɗai san menene abin da zai ba wanda ya shi ba a si ba san iya kalla da shi ba kaga shi wannan abu ne wanda yake mai girman gaske sannan kamar yadda muka sani wannan wata na Ramadana wannan azumi idan ana yin shi ana samun gafara na zunubai bari yadda ya inganta shi ma dai a bukhari da muslim din wanda manzo an sallama yake faɗa cewa man sama ramadana imanan wahti saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi azumin watan ramadana kuma ya tashi yayi kiyamul layl a ciki mana yayi sallar tarawih da ake yi to wannan mutumin duk zunubai ne gaba ɗaya an gafarta mashi gaba ɗayan su to kaga shi ma lalle abu ne wanda yake mai dama wata ne wanda yake ana samun watan kyaututtuka da baiwaki na Allah madauki zaki wanda ba su da iyaka kuma kamar yadda muka sani shi azumin nan shine wanda yake ko da a aljanna in za a shiga zaka ga cewa waɗanda an masu yawan yin azumi da azumin nan da nafilu da sauransu to kofar da za su shiga ma aljanna ma daban take ita kanta wannan kofar ta daban ce shi ma dai duka imamu bukari da musulun sun rawaita din wanda manzo sun yake cewa a cikin aljanna akwai wata kofa wanda ake ce mata kofar rayyan wanda ba mai shigar ta sai waɗanda ba suke masu yin azumi wanda da sun shiga shikenan za a kulle ta kuma ba mai kare ba mai kare shiga ta wannan kofa din sai ta to kaga ashe shi yasa ya zama wannan wata ne wanda yake mai matukar muhimmanci da girma kwarai da gaske wanda yake ya zama wajibi ya zama watan a dole ga dukkan musulmi ya mai da hankali kwarai da gaske kar a yi wasa da azumin nan sannan kuma a tabbatar da duk abin da ya kamata na ƙara yawaita ayyuka na alkhairi mutum yana yawaitawa domin lokacin na lullunka ibadar da ake yi ladar da mutum ibadar da yake aikatawa din lunka mashi lada ake lunki lunki wanda yake ba adadi wanda inda za ana lunkawa so goma to yanzu in watan ramadana ya in mutum ya yi saba'in za a lunka marmakin goma ɗin to kaga ashe lallai wata ne wanda yake ya kamata mutum ya yi kokari kwarai da gaske wanda za ka ga kamar shi ma dai akwai hadisin da shi ma dai duka bukhari da muslim sun roce shi wanda sai da manzo sallama yake ya kasance wato yana yawan bayar da kyauta amma in an ka ce lokacin watan ramadana ne to ya fi yawan bayar da kyauta saboda yawan fadar da ake samu a cikin shi wannan a shi yasa sai ya zama sayyidina ali radiyallahu anhu saboda kallon irin fadala kala kala wanda Allah madaukakin sarki ya tanada wanda ya bayar din a cikin wannan wata sai yake cewa law aradallahu an yu'azziba ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma a'tahum ramadana wa qul huwallahu ahad inda Allah madaukakin sarki yana so ya azabtar da al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama da yana so ya musu azaba to da bai ba su azumi ba watan ramadana ba sannan da bai ba su surar kulhuwar lahu ba saboda irin fadalarta kaga shi ne yake cewa wa inda Allah yana nufin zai azabtar da al'umma Allah to da bai ba su ramadana din to amma da yake Allah bai so ya ma al'umma manzo sallama azaba to shi yasa sai an ka ba mu watan ramadana wai saboda irin dimbin fadala da ake samu a cikin wannan azumi a cikin wannan wata sannan kamar yadda muka sani amma yana yi wannan azumi to ya zama wajibi wai ya zama dole mutum ya tabbatar da kuma yana kame harshe ne kada ya zama kana azumi amma kai ne karya kai ne cin naman mutane kai ne gulma kai ne zagin mutane kai ne cin mutuncin mutane duk dai wani abubuwa da ba su dace ba kuma mutum yana azumi to shi ma in yana irin wannan to sai ka isko karshe dai mutum ya zama ya yi azumi kurum amma ya sha dai yin wa za a cewa domin akwai hadisin da ah, ibn majah da su imamu ahmad duka sun roce shi da imam al-hakimu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u da yawa zaka samu wani mutum wanda yake yayi azumi amma bai samu komai na azumi bayin wanda ya sha wai saboda ga azumi amma kuma yana aikata ayyuka waɗanda suke na sabon Allah waɗanda ba su kamata yana aikatawa din ba to saboda haka shi yasa ya zama wajibi ne a zama ana yawan watan ayyuka na alkhairi kuma a nisanci wasu abubuwa marasa kyawu saboda kuma kowanne so da yawa wani lokaci shi mutum sai ya dauka ko yance sai mu dauka mutum sai in masu kuɗi mawadata ko sai waɗanda abu gwamnati misali su kaɗai ne addu'a su yi taimako da yanda wasu abubuwa na alheri din a kowa ai bakin abin da ya ka iya ba alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu kowa bakin abin da ya ka iya rabin dabino in zaka tsaga ka ba mutum to Allah da haza ba kamar shi mutumin misali yanzu sai mutum wani ya kai azumi sai ka samu da bino guda kan raba shi biyu kan bashi rabi shi kai karhi misali to wannan za a baka lada ladar da an ka shi wannan mutumin mai azumin wanda ka ba nan irin za a baka wannan rabin da bino din to kaga shi kenan ba wai dole kowa baki abin da yake da karfi zai iya taimakawa din ga sunan taimakon kala kala ga sunan makwata ne ko waɗanda ake yan gida guda ne ko kuma waɗanda aka san mabukata ne hakan ga koda ba wuri guda ake ba dai duk waɗanda sun kamata dai a ce ana taimaka dole kowa da baki abin da yasa yake iya wa din wannan ne shine wanda yana daga cikin babban abin da ake bukata ga watan Ramadana ya zama an kasance ana kokarin yin haka nan din saboda haka kuma kamar yadda muka sani shi wannan wata na Ramadana wannan azumi malamai suna faɗin hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi wai saboda su manyan masu kuɗi su ba saba da wata wahala ba don ba saba da yunwa ba su abincin da suka ci ma suna da yanayi ba su kusa yanayin ba su ji yunwa ba gare shi ba to shi kuma allah maɗaukin sarki sai ya farlanta azumi kuma ya ce dole sai an yi komi kuɗinka ba a yadda ka ce wai za ka ba wani kuɗi ya baka shi ɗin ba kai aka son da sai ka yi azumin ka ji yunwa da kanka wai saboda wai shi ma mai kuɗi ya ji abin da talakawa suka ji kullum kullum kan shi talaka kullum ya kaji yunwa tun da kaga kullum sai ya sha wahala sannan ya samu abin da zai so a ci to shi kullun yunwa ya kaji ya san da ita ya saba da ita to shi kuma kuɗi bai saba da ita ba to sai an kace dole shi ma ya azumi wai abin da san an ka faranta mashi dole yawan nan azumi saboda shi ma ya ji abin da talakawa suka ji sai ya zama aya zama darasi gare shi don ya rika taimaka musu to wannan dai da sauran hikimomi banda kuma irin abin da shi hikimomin da Allah shi kadai sana abin da ya sabu a cikin shi yin wannan azumi na Ramadana din sannan abu na karshe shine wato kamar yadda aka sani ne duka mafi yawanci in wannan azumi ya kama za a ga ana yawanta yawan tafsirai daban-daban wurare daban-daban masallatai ko ina don dai a samu alkhairin da aka samu a cikin wannan wata to ya kada abin da annan shine a wato ga irin su masu yin tafsiri din to yana da kyau ya zama ai kokari ana kiyayewa don wajen kar a rika juya ma shi Allah abin da ba shi ya faɗi ba sai a juya shi a ce mai ga yanda ya ci din kuma alhali Allah ba haka yake faɗa ba saboda irin wannan abu yana da wata kar hadari matuƙa mai munin gaske wato shine mutum ya jawo ayata alkur'ani sai ya fassara ta ya murguda ta ya bai da ita inda ba can ta yi ba wanda malaukin a ci shi ka bin ayat qur'ani sai ya zama ita za ta biya ta wato shine jiwa ta inda ya kaso ta yi da shi kenan wanda babba abin da yake ba mu darasi akan wannan magana sai da na abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda wata rana wani ya zo yana halifa lokacin wani manzo Allah sallama sai yake tambaya ta wai menene wanda Allah madaukin sarki yake magana wa fakihatan wa abba a cikin alqur'ani shi tambayar sai na baka siddiqu ne kawai me ya kuni da wannan abba din nan ne da Allah ce wa fakihatar wa abba to shine sai da na baka siddiqu shi ko bai san wannan abban ba lokacin ba kuma yana halifa manzo sallama kaga yanzu yana rabu ne sai dai mutai kalma tsamai kawai fada mai kawai a wuce wurin shi kenan to ga kada sai na baka siddiqu sai ce masha a'a shi bai san yace dai ya dai sabon da ka ce fakihatar kayan marmari ce amma dai abba yace ko shi ma sai ya bincike tukun ya gano sannan sai da baka siddiqu ba balarabe dai kan mace kuma su gaban su an ga saukar da alkur'ani a gaban manzo sallama amma duk da haka na yau gashi ana tambaya ta yau wa abba bai san kalmar abban ba bai sauri ya hodi ba sai ce amma da sai ya bincika shi masannan to karshe sai su masu tambaye suka mamakin cewa to kai yanzu kana matsayin halifa na manzo Allah sallama bayan ga haka na halifa na shi kuma a ce baka san fassarar wannan kalma ta abba ba sai ce to yanzu ku ayyusa yace masu ayyu ay wato yake ce masu ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lamu yanzu in ne hada ma Allah abinda ban sani ba to yanzu wace sama ce za ta iya mana innuwa ta kare ni daga azabar Allah wace kasa ce za ta iya dauka ta idan ne hada ma Allah da ce ga abinda Allah ka nuga a Qur'ani amma ko ba haka ne kunin ba to kaga ashi lalle abun yana da hadisi kwarai da gaske to muna fatan Allah ya bamu ikon kiyayewa kuma dukkanin kurakuran da zamu yi muna rukun Allah ya gafarta mana dukkanin inda zamu yi daidai ko muna rukun Allah madaukakin sarki ya karba mana ya bamu ladate albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kamar yadda aka sani dai mun kwana ne a bara a cikin wannan sura mai suna suratul zumari wanda kuma mun kwana ne mun tsaya ne a a aya ta mun tsaya ne a aya ta ta 21 ko wanda zamu tashi ta aya ta 22 a yanzu kenan wanda Allah madaukakin sarki yake cewa afa man sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih Allah yake cewa afa man sharaha Allahu sadrahu yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata kirji ne lil islami da karban musulunci sai ya zama fahuwa shi ya zama ala nurin yana bisa ga haske min rabbihi wanda ya zo mashi daga Allah Ubangiji ne shin wai wanga mutumin yana yin daidai da wanda yake Allah bai mai haka nan ba wai ma'ana wai yana yin daidai da wanda yake kafiri wannan ya zama abin da ajabi ne shine watan a zai yi daidai da kaman dubi a ala qalbihi zai zama kamar wanda an ka watan ruhi zuciya ta yi wai ma'ana wanda Allah bai sami haske na shirya cikin zuciya ta shi ba to shi wanda Allah ya sami haske na shirya ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah su sallama ya yi imani da dukkanin watan abubuwan da ake wa wajibi ne mumini ya yi imani da su ba to shin zai yi daidai da wanda shi kuma bai yi imani da Allah ba ya ƙi yin iman da Allah ya ƙi karɓar duk abin da aka zo mashi da shi ya kaga ba za su yi daidai ba to shi yasa Allah yake wannan cewa afa man sharaha Allah sadruhu yanzu wanda Allah ya yarwa take jine lil islami ga karɓar musulunci zai yi daidai da shi da wanda Allah bai bashi wannan ba to sannan sai Allah madauki zai ce ai fa wailun lalle azaba ta tabbata wanda wannan wailun ana cewa kalma ce ta azaba wasu suna cewa wata unguwa ce cikin ita wuta ita ita wutar wai ma'ana cikin ita wutar da kanta wata unguwa ce aka ce mawailun din wanda ita a ciki wai ita kanta wutar ma tana jin tsoron wannan wurin saboda hadarin da yake da mu da ciki Allah ya kare mu to shine Allah yake cewa fawailun wannan azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum ga wadanda zukatan sun ka bushe min zikrillahi daga barin karba alqur'ani wannan min din yana bada ma'ana guda biyu a min zikirillahi zai iya dauka ma'ana an ci wannan min kamar ka ce lil qasiyati qulubuhum an zikrillahi to shi ma'anar min zikirin lahi din kuma zai ta iya ɗauka har yanzu ta tsaya matsayinta na litta alili din sai zama cewa a fayoyin lilkasi ya ta kulubun sai zama tsayin zikirin lahi wai da yawa waɗansu zukatan suna bushewa min zikirin lahi wai saboda karanta musu alkur'ani din abin da ya sa aka ce saboda karanta musu alkur'ani din shi ma zai iya ɗauka saboda a cikin alkur'ani ma allah maɗauki sarki ya gaya mana cewa watan a yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi ila al to saboda haka to shine Allah yake cewa shi alqur'ani nan dama ko can watan yana zama sanadiyar shirya wadansu wai wasu na yin shirya sanadiyya ce wadansu kuma in an kanta musu alqur'ani sai su ƙara kafircewa to yanzu misali sai mutum ya zama yana aikata aiki wanda shi sai aka kanta mai alqur'ani an ka ce Allah ya tabbatar da ya haramta wannan abu shi kuma sai ya ce kai na kashi sai yayi ai kaga shi kansa mai Qur'ani ya zama ƙarin musiba gare shi ya zama sanadiyar bacewa ta kenan to kaga amma wanda Allah ya zaba ne to shi ne sai alqur'ani ya zama shirya gare su Allah ya sa da mu cikin su wanda kuma Allah bai zaba su kuma shi ne sai alqur'ani ya zama ba shirya ba gare su ba Allah ya kare mu to shi ne Allah yake cewa fa wailun azaba ta tabbata da qasiyatu qulubuhum ga wadanda suka dan suka bushe min zikrillahi daga barin ambaton Allah ba ma'ana daga barin alqur'ani saboda alqur'ani yana zuwa da kalmar zikru a cikin alqur'ani kamar yanda yake cewa yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga inna nahnu nazzalna dhikra kaga nazzalna dhikra alqur'ani yake nufi da wannan mun ka saukar da alqur'ani din to shine Allah ce to ulaika waɗancan mutane waɗanda suke masu bushewar zuciya wanda an kanta musu alqur'ani malmakin a ce zuciyar tasu ta yi taushi su yi imani da Allah madaukakin sarki su gano cewa lalle yanda Allah madaukakin sarki ya kai sa akan musu wannan kwanto ya kamata lalle su koma zuwa ga Allah su mi kalmarin su zuwa ga Allah su watan a koma ga dukkanin abinda Allah madaukakin sarki ya faranta ya wajabta su cigaba da shiya to malakin su yi haka nan sai kuma su cigaba da abinda ba shi bane ba to shine sai Allah yake cewa ulaika lalle waɗannan mutane fi dalalin mubinin suna cikin bata mabayyaniya wato shine bata ta alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani domin ya zama shari'a to amma kuma sai ga su sai zan bai zama shari'a gare su ba to shi yasa Allah ce ulaika fi dalalin mubinin wadannan mutane suna cikin bata wacce ke mabayyaniya sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi shi Allah madaukakin sarki shi ya saukar da mafi kyawun wannan littafi wannan hadisi din alƙur'ani shi yake nufi da shi ya din shine Allahu Allah madaukakin sarki ahsanal a shine nazzala ya saukar da zaka samu akwai bambancin anzala da irin nazzala ya an ce an zala an saukar da abu lokaci ɗaya kenan ya an ce kuma nazala shi kuma saukarwa da amma a hankali a hankali da kaɗan kaɗan to shi ne nazala ɗin to wannan shine Allah yake to shine ya sassauka ma abinda an sassauka da kadan kadan din mana ai kaga da aya an aya aya an karka kawo manzo Allah sallallahu alaihi malaika jibrilu yaka zuwa da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa Allah madaukin sarki shine wanda yake nazzala ya sassaukar da ahsanul hadisi mafi kyan duk wani zance shine kitaban wato wani littafi ne wanda Allah madaukin sarki ya saukar wanda yake mutashabihan shi alqur'anin nan yana kama da juna wato shine yushbihu ba'dahu ba'dan sashi ne yana kama da sashi fil nazmi a cikin tsari sannan wa gairihi da wannan shi wato wa gairihi shine kamar irin gwaninta alqur'ani shine balaga ta kenan da kuma irin muhimmanci ne ga al'ummar musulmi to shine wato alqur'ani zaka ji ma'ana yana kama da juna sai kaga cewa wata ayat ko baka san fassarar ta wani lokaci kana yanka karanta ta sai dai ka ji ta yi kama da waccan ayat sai ka ji ka kai cin wata a can wata sura daban sai ka ji kamar ta yi kama da wata sura can wata aya da kawo ciki can baya din to shine Allah ya ce to alqur'ani yana kama da juna ne wani wani kuma sai ka ji Allah madaukakin ya ce shi alqur'anin nan za ka ga yanzu nan Allah ya raba abubuwan na farko sai ka ji an ce mishi alqur'ani din mutashabihan yanzu nan ka gana Allah ya ce mishi mutashabihan wani wani kuma sai ka ga Allah ya kebe kuma ya ce mishi muhkam wai ma'anar muhkam shine wai wanda hukunce hukunce na shi komi ga hili yake karaba ana ganewa domin akwai mutashabe wanda yake na a mutashabi wanda yake na abu mai rikita wanda ba a iya gane shi misali kamar irin farkon surin na ko alif lamim su alif lamra su hamin su duk da wadannan wa harufan da ke fara su farkon surori to sun ana cewa suna daga cikin mutashabi da ire ire abin da ya shafi irin su arrahmanu alalashi sama da sauran masu kama da suwa duka ana cewa suna daga cikin mutashabi wanda ma'ana kai ba ka iya cewa to lalle ga hakikan abin da Allah ke nufi da suwa amma abin da malamai suke cewa kawai abin da qira'atu ha tafsiru ba kurum kawai dai ka karanta shikenan ka wuce shikenan ya isa wasu kuma sun gaba da lamar cewa to ana iya yin tawili kurum ma'ana shine sai a yi tawili malmaki na ce an yi watan an yi an bashi haka nan din ma ko kuma a ce an an kutsa an faɗa abin da ba zai to sai a yi tawili shine a kalli huskokin da su lalaba suka wanda waɗannan kalmomin sai a fassara su da waɗannan da waɗannan ma'anoni da misali to wannan mutashabe misali suna daga cikin irin waɗannan to zaka yi an mutashabe wato wanda yake mai rikitarwa wai ma'ana mai wahalar ganewa wanda shine sai kaji malamin suna cewa Allahu a'lam bi muradihi sai kaji ana cewa Allah shi sanar abin da yake nufi da shiya to shine zaka ji wata aya Allah ce ma alqur'ani din mutashabe ne kamar nan din gaba wata aya kuma sai kaji an ce mashi a wato mutashabe wato shine a sai kaji wata yana ce mashi mutashabe wani lokaci gaji an ce mashi wata yana da ba mutashabe ba wata muhukam ne kamar yadda ke cewa hukiman ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin alim wato shi Allah yake cewa alqur'anin nan dukkan shi wai alqur'ani ne kararru ana gane ma'ana ta kamar yanzu misali sai a ce maka qul huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne daya ai kaga da an wade shi mutum ya gane wannan Allahu samad kuma shi ne wanda yake ake nufi da bukata don abin da ake nema na bukata da kuma hukunci hukunci duk wanda ya aiki kaza ga hukuncin da za a bashi duk wanda ya kaza ga hukunci ne misali kaga duk wannan muhkam kenan to alqur'ani yana zuwa da hakan wani lokacin kuma sai ka ji ya zo da cewa fihi ayatu muhkamatun akwai a cikin shi da akwai wadansu ayoyin muhkamai din kuma wa akhru mutashabihat wasu kuma mutashabi kaga sai Allah kuma ya raba wani lokaci a ce akwai mutashabi kuma akwai wanda suke muhkam din su kuma wani lokaci a ce mashi muhkam din gaba daya wani lokaci kuma a ce mashi mutashabi din gaba daya to shine Allah yake cewa mutashabihan littafi ne wanda yake shi alqur'ani mai kama da juna masaniya kuma abun biyan tawa wato ma'ana shine abun biyan tawa watan ana yawan maimaita shi ma'ana kuma suniya fihi alwa'd wal wa'id wa ghayruhuma a cikin shi zaka ga cewa watan ana karanta ma mutane alƙawali na azaba ga wanda sun ka aikata mugun aiki da kuma alƙawali na rahama Allah ga wanda sun ka aikata aiki mai kyau abinda an wa'adu kenan shine alƙawali na kwarai misali wanda ya imani ya aiki na kwarai ga abinda Allah zai bashi da sauransu wa'idu shi kuma shine abinda mutum ya aikata mummuna aiki na sabon Allah shi kuma ga irin zulubin da za a ba shine ma'anar wa'idin to shine duka shi yana cewa mataniya shi alqur'ani din abun maimaitawa ne ko kace abun biyantawa wanda in ana karanta wannan alqur'ani din taksha'irru yace taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum zuwatan zukata da jiki na waɗanda suka jin tsoron Allah taksha'irru minhu tana yankunewa minhu daga kansa shi alkur'ani din shine tarta'idu tana jin tsoro da razana inda zikiru wa'idihi sadda an ka ambaci alƙawari na azaba wanda Allah ya ce wa duk wanda ya aikata aiki kaza na laifi ga irin abin da aka tanda mashi na azaba da sauransu to a wannan lokacin su wadanda masu imani to sai su ji tsoron Allah sai kaga dan da kaida ai mutu ya ji ana kanta mashi alkur'ani yana aikata wani aiki na laifi amma kuma gashi ya ji an kanta mashi alkurani cewa Allah ya hana wannan abu marmakin kuma ya kokarin nisan ta din ya tube sai ya bari kuma sai ya ji shi wannan abu bai dame shi ba kawai shi kinan kawai an gama zai ci gaba da abin da ya saba yi to wannan ne kaga akwai matsala domin dai wannan zai zama kenan akwai karamcin cewa bai zama mumini ba annan tunda abin da Allah yake faɗa cikin alkurani shine cewa wato shi alkur'anin nan wato a watan fadakir fa inda zikira tanfa'ul mu'minina shi masu imani wa'azin yake amfana to amma sai mutum ya zama shi kuma wai gashi an yi wa'azin na alkurani amma kuma sai ya zama shi kuma bai amfane shi ba kaga mutum ya zama kenan bai karɓa watan suna na mumini ba kenan to kaga shi yasa ya zama masu imani su sun jiya to za su ji tsoron Allah wanda za su ƙara watan nisanta duk wani abu wanda Allah ya haramta din to shine a tasha'iru min wujudul ladina yakhshawna rabbahum wanda suke jin tsoron ubangijin su za wato zukatan za su ji tsoro su rika yankunewa sannan sun matalinu juluduhum sannan kuma sai zukatan nasu kuma shine sun matalinu juluduhum wa qulubuhum sannan zukatan nasu da fatun jikin nasu sai su rika yin taushi ila zikirillahi nan gon karanta alqur'ani wato nan shi kuma ila dinnan ne mai ma'ana inda ne kamar ka ce inda zikirillahi to shi ne wa qulubuhum zukatan su tana jin taushi wai ma'ana can da farko na ɗazu in an hakaranta su su ji tsoro tsoron Allah ya kama su razana nan kuma na gaban shi kuma sai kuma su ji taushi an hakaranta musu shi kuma can in an hakaranta musu azaba ne za su ji tsoro ne wannan kuma in an hakaranta musu abin da ya shafe ni'ima da rahama na wanda sun kai imani to kuma sai su samu natsuwa kuma sai su hankalinsu ya kwanta sun samu cikin natsuwa to shi ne ma'anar ɗin cewa in aka karanta shi yasa ka ji aka samu wani bawan Allah da cikin sahabbai ana ce mashi hanzala ya haɗu sai na baka siddiƙu radiyallahu anhu ma sai yake ce wa sai na baka siddiƙu ya ce masai na baka siddiƙu ya ce na faɗa hanzala ya ce sai abuka ya ce gaskiya hanzala ɗin ya zama rafuki kai da ya kaɗi hiwe sai na baka ya ce mashi subhanallah mi ka faruwa ya ce to abin da ya sa imanka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ta karanta ya zo a karanta mana alqur'ani sai mu ta jin tsoron Allah duka sai mu mance da komi amma kuma da mun koma gida shi ke nan muka ta wasa da 'yan yara da menene shi duk sai mace da komai da komai shi kenan sai mu shagalta kuma wasu ya mana huce shi ya kare saboda tsoron Allah ne ya kama shi ba Allah to shine sai sai na baka su duk wacce eh to har ga matsala ko akwai ta dan ni ma kan ana haka nan amma mace wurin manzo sallama shine suka zo wurin manzo sallama sai shi hanzala dake ce manzo Allah shi ya rasulullah to na faka hanzala hanzala azama da fuki fa manzo Allah ce mishi mika faruwa faɗa ga abin da yake faruwa sai manzo Allah ce gaskiya ne yace amma inda a ce kuna da wama kamar yanda kuke da misali kamar nan sanda aka karanta muku ayar alqur'ani inda a ce ko da gida kun kuma haka na kuka da wama yace daga hili malaiku za su rika tawakkulu suna gaisa da ku shi kiran ku yace ko bisa hanya ko cikin gira sai su gaisa da ku inda za a dawama haka nan ba inda za ku dawama cikin wannan wa'azin da tsoron Allah din to dama wannan hijabin ko can shi ne ka kawo matsalar dama sai kaga shi wani yanzu da yake misali iyaka ta dai lokacin sallolin farilla da yanzu a shi kina ta shi kina gama wasu abubuwan da manyan mutanen kirki masu kusanci zuwa ga Allah suka yi din a cikin dare da lokuta su muhimmai shi ko a kasa ɗari kila bayan kashi guda ciki amma kuma ya yato nan waje kuma daidai yake da shi da su ya kallo ha duk ɗaya su a kallo ai shi su ma su duk abu guda ne ai wani ya hini misali shi ko Allah ba haka na ba yake ba abubuwan koyo suke yanzu kaga da misali yake cewa da haka ne za su riga gaisawa da mala'iku gida kai ko bisa hanya maza Allah ce musu har bisa hanya suna ta sai su riga gaisawa da mala'iku ne to kuma misali ai akwai masu gaisa da mala'ikun ne har cikin sahabban akwai sai da Imran bin Husaini radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai wani lokaci sai ya ce wa matan shi a zo a share mashi a mai shara zai ba mala'iku ne za su tawari ne kaga shi yana haka da din yawa saboda haka kuma ko gobe din daidai girman kusancinka zuwa ga Allah da kuma irin yadda zaka samu wannan din zai yi ka iya samu haka nan din ta yadda zaka samu wato a kusanci zuwa ga Allah ta wajen da zaka iya ganin mala'iku din ku gaisa da su ku yi magana da sauransu in ma kana addu'a masu mala'iku ma su su maka sirka ci maka amin to kaga da sun ce amin ai an sake na koko kan su la ya sunu ma amarhu wa yaf'aluna ma yumaruna ne to saboda haka shine wace ya zama su masu tsoron Allah sanda ake karanta alqur'ani suna jin tsoro in sun kaji ana karanta masu alqur'ani din wace inda yake bayani akan watan a tsoron Allah da irin azabar da aka tare daga wanda sun ka aikata aiki mara kyau sannan an karanta kuma abubuwa na wato masu bushara shi kuma kuma a wannan lokacin kuma sai su samu natsuwa kuma da kwanciyar hankali shi ne ma'ana sun mata lila juludu sannan sai zukatan su kuma ta yi taushi jikinsu zai yi masu taushi wa kulubun da zukatansu ila zikirin lahi nan gon watan karanta alkurani shi ne zikirin lahi ɗin shi ne inda zikiri inda zikiri wa'adihi nan gon karanta alkawali na kwarai wanda allah yana na rahama ga wanda sun kai imani to sai allah maɗaukin sarki ya ce zalika wannan littafin alkur'ani nan wannan zalika din nan shi yana koma zuwa ga cewa watan Allahu anzal ahsana kitab ahsana hadisa kitaban to yana koma zuwa ga shi wannan littafin da Allah yake magana shine zalika wancan littafin din da an ka ambata to hudallahi shiriya ce wata Allah wanda aka cewa an kawo shi da siga ta mubalaga wanda shi alkur'anin sai Allah ya ambace sunan shi ashiriyan ma gaba ɗaya amma abin da aka dubi shi ne dalili na zama shari'a din dai tun da an karanta mutum ne shi ya shi ne zai sa ya ji tsoron Allah ya iman da Allah ya abin da ya kamata din to kaga zai zama dalili ne na shari'a to amma saboda mubalaga sai aka ambaci shi suna shari'a shi ne ma'ana hudan hudan Allah shari'a ce ta Allah wadda ya hadi bihi man yasha'u yana shirya da wanda ya so da wannan shari'a din sannan Allah ya ce wa man yudhilillahu duk wanda Allah ya batar to a sani wannan mutumin fa malahu min hadi ba wani mai shiryawa gare shi kuma wannan abu ne wanda ke karar ga fili wanda an ka dauko tun daga farkon tarihi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga a wannan lokacin a zaka ga cewa irin yanda watan ga irin sai da baka sindiku misali sai dina Umar sai dina Uthman da sauran sahabbai kaga su da yake su Allah ya sanya suna daga cikin shi da yudu kaga suna cikin waɗanda ya hadibihi mai shawadin suna cikin mai shawadin wanda Allah ya so shirin da su wadin amma kaga irin su Abu Lahab su Abu Jahal haka su da sauran kafiran nan su kuma kaga Allah bai so su zai ba su yanzu ba Qur'ani ne aka karanta su ba annabin ne da kai ne karanta musu alqur'ani ai ya kake nan yanzu in ga yanzu ne misali wani malami ne zai karanta musu alqur'ani to su kuma wani malami a annabin ne da aka saka alqur'ani da kanshi sallallahu alaihi wasallam shi ne ka karanta musu alqur'ani ne amma kuma su yi bani ba kaga dai shirya ta Allah ce kenan inda ba ta Allah ba ce da dole sai su shirya ne to shine wa maydillahu kuma alhu min hadi mm afa yace
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
نعم آه تشيل سي الله مدوكين سركي يا cigaba da faɗa cewa yanzu shin afa man yattaqi bi wajhihi su'al azabi yanzu wanda yake kare fuska ta shi ne abu mai take yanzu wanda yake kariya bi wajen yi da fuska ta yana kariya daga su al'azabi yana kare wata tsananin azaba ko kace mummunar azaba yau bal kiyamata ran tashi alkiyama wato shine ashaddihi mafi tsananin azaba bi an yulqa fil nar shine wanda za a jefa shi a cikin wuta wanda yake magalulacin ya dahu hannuwa ne kuma an daure su ila unuqihi zuwa ga waya ne saboda za a hada da hannuwan su ne da wayansu su in wuce wanda za a daurewa kuma ake cewa bayan an daure an dukar da wayansu an game da hannun nasu an daure kuma za a dauko wani dutsi har yanzu kuma mai nauyi wanda za a dora bisa za a dora bisa ga wayan nasu kuma shi dutsin ba nauyi dade ba kuma kuma wuta yake ci da ita ka kusan shi dutsi yanzu koda ba wai a ce shi ka ci da wutar ba a dauko shi ɗaya a sanya cikin wutar ya so ya zahiri sai a aza shi ga jikin mutum shi kadai musiba ce ba kana ba to shi balle shi da ka ci da wutar daga cikin ne da wutar ta kaituwa din ga nauyi ne kuma ga wannan ne kuma ka ake haraba da Allah ya kiyaye mu to shine Allah yake cewa to yanzu waɗanda aka yi ma irin wannan ne ga azaba din za su yi daidai da wanda shi kuma yana cikin ni'ima da lahama balle ai ba su zama daidai shine afwan ya taki waje afwan wata ya taki bi waje hi su al azab yanzu wanda yake kare mummunan azaba da fuska ta yawmal qiyamata ranar alqiyama shin zai yi daidai kaman kaman amina minhu kamar wanda ya aminta daga barin azaba din bidu kulil jannati shine shiga aljanna duk abin da yake da ra'ayi yake bukata ya kaso shi yake samu ai ba su zama daidai sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wakila saboda haka za a ce ran nan din zalimi daga kafirai aka ce ko faru makkata amma dai ba sai kafiran makka ba ya gaba duk kafiran duniya gaba daya saboda haka za a ce zalimi daga su na kafirai saboda shi bautar wani Allah yin shirka kenan shine babban zalunci da ma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa inna shirka la zulmun azim shi da ma yin shirka shine babban zalunci ne to shine wakilin zalimi da za a ce waɗannan kafirai din zuƙuto kuɗanɗani ma kuntum taksib ma kuntum taksibuna abinda kuka kasance kuna aikatawa wato shine abinda kuka yi tsuri ma na abinda kuke aikatawa wanda kuka aikata ne mai gulle huka da menene to wanga abinda kuka gana muku na azaba ba zalunci bane ba a'a daidai sakamakon abinda kuka aikata shine aka muku ciye shine zuku ma kuntum taksibuna kudin abinda kuka kasance kuna aikatawa
كذب الذين من قبلهم فعتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
a to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kazzaban ladina min qawli wanda nan kaga shi na ce zuku ma kuntum takazzibu da irin wakila din nan ko a ce a kusan an kula an kawo shi ne da siga na fi'ili madi wakila an ci eh amma sai daga fasashe za a ce wasu din amma da shi wajen Allah malamai suna cewa abin da yasa aka kawo shi da siga na madi din kawai saboda kasancewa shi wurin Allah dama an yi an gama ne saboda shi ga Allah yanzu gaba ɗaya ba abin da a sabo shi komai shi tuntuni tsoho ne ba sabo gare don haka shi gare shi an gama komai shi yasa ka ji malamai suke cewa da Allah yake faɗa cewa watan a kulla yawmin huwa fi sha'ani ba wai ana nufin wai kullun shi Allah yana sabon abu a'a yanzu inda za a haihuwa wani yaro yau shi wajen Allah shi yaro dama sun tuna dama an shi an aji sai malamai suka ce shu'unun yubdiha ne la shu'unun yabtadiha abinda ake nufin sha'anuna ne waɗanda wai Allah zai bayyana wa ba wai waɗanda yanzu ne zai ya kike su shi Allah din ba shi Allah ya riga ya gama duka hatta shi alƙiyama shi wani Allah fada an gama to ai ya riga ya san da ƴan wuta sai yana jannar ba kaga duk har sai shi ga Allah ya riga ya gama shi yasa sai ka tafi lokaci wani lokaci sai ka ji kana samun waɗansu hadisi suna ba da labarin an yi tashi alƙiyama an yi kaza an yi kaza an yi kaza to dama shi ga Allah an yi an gama din da makocin duk wanda zai zama mai imani ko can dama amma dai ai ga nan tun da cikin alƙur'ani hadisi duk ya ko cewa ana duk wanda za a tahowa duniya tun yana cikin cikin mahaifiya ta kaga za a rubuta arziki ne ko mai arziki ne shi kuma arziki ne shi ko kowa san da wannan da yake kaga ga Allah ya riga ya gama saboda haka sannan ne za a tabbatar jama'a zai yi arziki ko kuma a matsayaci ne ma'ana matsayaci din wai zai yi imani ne ya aiki na kware ya zama arziki kenan ko ko zai yi mugun aiki ba wai arziki na tara dukiya shi Allah gare shi tara dukiya ba shi aka ci arziki ba yawa shi Allah wannan dishi ta takabbar za ta ba ta da amfani gare shi saboda haka shi yasa kaga ita wannan sai Allah ya ga dama da wanda ya kaso da wanda bai so sai ya bashi da wanda an musulmi da wanda aka fi sai ya ba su kudi inda duniya ce wannan ba matsala bane haka nan da wanda yake mutumin kiji da mutumin banza sai Allah ba kowa shi wannan wajen Allah ba koyi bane ko ga darajar yake sauro ba su kai ba a wurin Allah shi yasa ai wani hadisi yake cewa inda ita duniyar dama ta kai darajar yake sauro a wajen Allah to da ko kurdi guda na ruwa shi Allah bai baka hin ko guda sai an yi bani sannan ba da suwa to amma da yake ba komai take ba shi Allah kawai shi sa an kabata nan ga wani lokaci ma sai a ba wanda wanda ba ba asu wanda kai rago yawa sai ma sai ba shi ga kuɗi da yawa yawa saboda istijraji gare shi kai kuma sai a maka imtihani matsayin jarabawa a gani a'a to imanin zaka rike gogo da cewa zaka sai ba kuɗi zaka yi sallar da sauran ibadat to don saboda haka shi yasa sai ya zama shi ubangiji madaukin sarki wannan ne shi ga haka duniya wannan ba komai bace gare shi ba shi yasa kaga in mulki ne ya garma sai ya baka guri ya ba mutumin banza ya ba mutumin kirki duk in ya garma sai a yi haka nan to wannan shi yasa ya zama shi wajen Allah ba shi yake cewa arziki wai ka tara dukiya ba in tara dukiya ne aka zama arziki da karu da ya zama shugaban yan aljanna ai koko yawa amma kaga ba da yake ba dukiya ce ba ba shi bane ba to ka gani amma da in mutum ya tara dukiyar kuma ya in wanda ya zama wajen ayyuka na Allah to ba magana ta kare kan dukiya kan talle ta zama arziki gare shi din to ka gani to Allah ya ba mu haka din ah to shine kaga kenan shi Allah waje ne duk an yi an gama komai to shi yasa aka kawo shi da siga tafi ilimadi wakila din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kazzabal ladina min qablihim waɗanda aka gabanin waɗannan mutanen na Makka manzo Allah sallama ai sun ƙaryata wai sauran al'ummomin da sun ha gabata da an kai can da sun ha gabata su ma sun ƙaryata nasu manzannin da annabawa ai wai nan Allah madaukakin sarki yana ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam hakuri kamar yadda aka sani da ma shi Allah madaukakin sarki koyo shi yana ba manzo Allah hakuri fasbir li hukmi rabbika fasbir kama sabarul azim min ar-rusul haka Allah yake wa manzo Allah hakuri saboda girma ne da matsayi na yake cewa amma inda ba haka na baka ga wani ne Allah zai ba hakuri kan ma kai hakuri ko yawa in baka hakuri ba sai mito to ka gani amma shi manzo sallallahu saboda matsayin da daraja ta wajen Allah shi yasa sai Allah madaukakin sarki yana bashi hakuri akan irin abin da kafirai shi suka yi bashi din wannan shine Allah yake cewa don haka kazzabal ladina min qablihim ai waɗanda an gabanin su ma sun kaita nasu manzanni sun kaita rasulahum manzannin su din fi tiyanil azabi a cikin cewa wai azabar da ake cewa in gaskiya ne wai me yasa to yana take kawo musu ka san haka da suka ci waɗi kowane annabi ne yin ma mutane shi wa'azi a gaya masu gaza su kashe su ci wai in gaskiya ne a kawo azaba yanzu yanzu suka ji muna kan su ma mutanen maka sun yi wannan ɗaya suka ce wai Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wai in dai wannan azabun gaskiya ne manzo Allah zo musu da shi ya wai Allah ya yi musu ruwan duwatsuna da sama halaka da su gaba ne Allah ka yi maka izini mutanen maka ba amma sai Allah ya ce musu ayyuka kana Allahu li yu'adhibuhum wa anta fihim ai kai manzo Allah in kana cikin su ba ya musu azaba wai saboda shi manzo Allah rahama da shi ya ita kuma azaba azaba ce to da azaba da lama kuma ba su haduwa don kiwo shi juna ne ko na yanzu kaji an ce wa gaban fari ne to ba baki bane ba in ko an ka ce baki ne to shi ko ba fari bane ba duk yoshi juna ne misali ko to azaba kishi ya rahama ce to shi annabi shi ya rahama shi kuma shi ne wani sanaka illa rahmatan lil alamin kuma yake faɗa hadisi cewa anar rahmatul muhdatu ni ne rahama wanda Allah ya ba duniya kyauta gaba daya to kaga ni to azaba kuma Allah ya azaba to shi yasa sai ba musu azaba ba da ba don haka nan ba da wanda an kama wannan ce irin mutanen annabi lulu annabi duk dai annaba da aka inda su ma da an masu haka don halakar da su gaba daya amma kuma shi kenan saboda haka nan kuma har yanzu duk bayan wannan kuma sai Allah ya ƙara yin wani magana akan shi kuma don ɗaya an ana sa masu yawan yi istighfari su kuma suna tuba zuwa ga Allah ga laihuka sanadiyar su ma ba a azabta da mutane sai ke cewa ba kana Allah wali azabahum hum yastaghfiruna in dai su mutane akwai masu yin istighfari shi ba ciki to Allah bai kawo azaba da za a harkar duk mutanen gaba da kafin su duka sai dai a yi abin da an kai da amma dai ba zai duka harkar ba sai dai Allah ya kawo wata musiba da ya ta kama kuma ko shi ta dalilin laifukan mutane dan da ma kamar da alkurani ke faɗa wa ma kan cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah bai canza mutane suna cikin jin daɗi da ni'ima da natsuwa da komi haka kawai kawai sai da Allah ya kawo musu tashi an kai da musiba da bala'i sai Allah ya ce sai sun jawo da kansu su ne suka canza wa yanayin miyagun halayen su da su yi muni to sannan sai abin ya kawo shi yasa duk abin da zaka ne ya taho to shi akwai abin da Allah ya sa wannan abin duk da yake ai su mutane ma kowa sallai huka daidai wanda yanzu kaga in za za a aibaci koli kaga irin abubuwan da ake kwabawa ya abin yayi muni tsakanin yan ana kallon masu kuɗi ne ko wanda a talakan ne ko ma wanda a ɗan kasuwa ne ko wanda ba duk da kowa da sai ka isko in ka bi ka isko irin abin da aka yi sai ka isko kowa yana biya wani da shiri kurum wanda ɗaya za a yi a za a iya sa wani mugun hali a za a yi wani shiga wani kaza kaza da sauransu to yanzu shi kuma Allah sai ya kai ba ka tausayi kuma sai ya tausan ka haka abu yana da wahala in misali mai kuɗi ne kwarai misali kila ba zakka ciki sannan bayan ba zakka kuma balle sai ka tana fila wanda za a ce baka bayan Allah ka sannan kuma abin da ya kajira ɗan akwai wani ɗan makwaci ne talakace wanda ɗan koyon gona ne gaishe in ƙwarori haka makwaci ne jira yake yi wata kamo ya ce jingina ko ko ka gane ba taimaka mai zai ba yawa sai dai an shi jingina shi kenan kuma ya bashi kuɗi masu yawa waɗanda misali dole ƙarshe ciniki da wanda ba ya biya to kaga duk waɗanda abin gasu sun ci taro da kala kala in ka ce kasuwa algusu ya yawa barkatai da waya ka samu kasuwanci da ba algusu ciki ne yanzu in ka duk abin da zaka shiga dai ga sunan dai to kaga shi yasa kaga duk abin suke ta kasancewa muna fatan Allah yayi muna kuma Allah babu ikon gyarawa don alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukakin yake cewa a don haka sun karyata su waɗanda an kai kame su din fa atahumul azabu don haka kuma sai azaba ta zo masu min haisu la yash'uruna ta inda bu sani ba shine min jihatin la tahduru bi balihim ta inda tunanin su ba bai kawo masu cewa Allah zai iya kawo masu da azaba ta wannan din ba tunda shi Allah runduna ta yawa gare ta duk inda ya garawa sai ya kawo mutane can wajen tunda yanzu misali cikin rundunonin Allah da suke ga sunan ba iyaka yanzu misali ruwan sama suna daga cikin ni'ima ta Allah yanzu nan ne sai mutane su aikata abubuwan da ba daidai ba sai kawai Allah ya rike ruwan sama su kadai ya kare mu da sauran dunniyoyi duk abin da dukiya da milimi sai amma sai Allah ya rike ruwan sama sai a bar ruwan sama gaba ɗaya duk an gama koko shikenan duk an gama komai duk tarin dukiya ta ka ƙarshe dai ba ta umfani tun da ƙarshe ayyata da ƙari ba abinci shi ko in ba abinci komai tarin dukiya bai tabbai ta bata da wani umfani don ba a da za a ci ta da kuɗin ka cikin aljihu wani lokaci kaga sai mutum ya kwana da yamma ko har dai musamman yana kan hanya wurin tafiya ba wurin tsawa a ci abinci misali ko masu dogon tafiya sun san da hakan tana faruwa ga kada kuɗin aljihu amma kuma sai ka yi da yamma sai ka sha waya sannan kafin ka samu abinci to ka gani ashe masu ciwa kenan to in Allah gara zai rike ruwa na shikenan duk ya gama komi ko kuma Allah sai ya gara sai shi ya dauke iska gaba ɗaya ba iska duka shi ma an samu matsala ba rayuwa sai Allah ya ce ya dauke rana sai gaba ɗaya ba a so ya duka duk dare ne akwai matsala shi ma ko a ce duk an ɗauke a ma ranar aiki su kansu ko shi kishkin da aka da miliyan suna buƙatar ranar da ɗanwa kowane suna aiki gare su shi yasa yanzu misali yanzu kai shika zuka wani agan da kanka aiki yanzu in kai shika cikin inda in kana da babban ice gona ka haka in kai shika ciki cikin inno wurin ba ta yin daidai da can inda aka hiri aiki nan ba ta yin kyawu wai saboda ba ta jin rana daidai daidai shi ya dalilin kuma shi ɗaya ne a hujjata rana a ba ta dabba mutu da kyawu ita ma kan ta rana unwani gare ta kuma dana shi ma unwani gare shi kowa da nashi unwani to duk ga suna dai daban-daban dan Allah ya gara ma dan abu kaɗan wanda muka rena sai ya kawo shi sanadiyar sai sai halakar da duniya gaba ɗaya da huta shikenan to shi yasa yake cewa sai ya kama su inda busani bari Allah in ya gara ma shi Allah sai ya kamo mutane da inda ya gara ma din to muna fatan Allah ya gafarta mana da fuka mu to shine mai hashi la shuruna sannan sai Allah madaukakin sarki ce fa azaqahum Allahu al-khizya don haka su wadancan mutanen wadanda su haƙare ta manzannin nasu sai Allah ya dandana musu al-khizya kaskanci da wulakanci shine azilla wal hawana watan kaskanci da wulakanci min al-maski na daga shafewa an kamar da su biyar kasan banu isra'ila saboda su kin imani suka ce abu da suka yi karshe da aka shafe su aka bayar su biyar kunu kila jasul khasi na haka Allah ke faɗa aka bayar su biyar shikenan to ga kaga mutum ya koma bidiyo ya kaga bayanan shi to ka gani to aka kaga ai aka azaba kuma mutum ne ko tun da yanzu gashi mutum ya zama kai da adam mutum dan adam wanda Allah ba hankali da komi da rayuwarka sai ka zo na farko ka gina gida ka gina daki in ana sai ka shiga cikin dakin ka har sai ka rulube da bargo da komi yau sai ka shi an kamar da kai dabba wanda ba yawar za ta gina gida ba ta shiga cikin daki ba ta sa sura duk sanyi nan zai karewa ga kanta ai ana ruwan sama shi ma haka nan ai kaga an iyaka kaskanci kin da walakanci to shi yasa yace min al-masi wal qatl da kuma kisa har yanzu wai ma'ana shine wasu da Allah ya halakar da azabobi da anka musu kala kala fil hayati duniya ana cikin rayuwar duniya shine wannan da aka halakar ta duniya sannan sai Allah ya ce to kuma su waɗannan kafirin da suka yin kafirci ko da an azabtar da sunan duniya an halakar da su ba sai Allah madaukakin ya ce wala azabul akhirati yace amma wallahi azabul lahira kuma to akbaru yace higirma fa law kanu ya'lamun inda sun sani wai ma'ana wagga azabar da za a yi masu duk musibar da za su haɗawa cikinta da alakawa da menene to wadda an ka tanada kuma ta lahira ba ƙarewa ce ba tana sanya cikin ajiyar su ba subhanallah to Allah kiyaye shi yasa shi dama watan abin da Allah ka so imani in kai imani kuma ƙarshe sai ka isko Allah madaukakin sarki zai ba mutum duk wani abu don ba don aiki mutum bane yanzu misali da aka shiga aljanna sai a ce kuma ka shiga aljanna za a dawo ba abada ba haituwa kaga inda ai daidai aikin ka ne misali da haituwa za a yi don sai a yi lissafi shekara nawa kai duniya kana bauta ma Allah in kai su aljanna sai a ce to yato ka rago ka biya an biya ka abu ibaraka to amma sai Allah ce ha abada da kharijin fi ha abada mm shi sa wani malami ce shi ba wanda ka burge cikin Qur'ani ba haliji fi ha abada nan ba yace ko yace duk aljanna da aka wadi shi haliji fi ha abada ita ka burge shi kawai saboda ba a kare sai shi abin da matsala a ce ne ma kuma tana karewa amma za ka ana gani ko dai yanzu babban mai kuɗi yanzu an ka waye gari kuɗi sun haƙare sai shiga cikin musiba ba ai karawa kai talakan kayan shi natsuwa da kwanciyar hankali da kuma jin daɗi to ka gani to shi yasa ya zama wato abin da aka ja musu su ma kafin abin da sa ake sanya su masu da goma aljanna amma shi ne niyya niyyar ka ne Allah ka aiki saboda ka kula shi mumini mai imani niyya ta yau abada bai hita da musulunci don ba musulmi na kwarai wanda yake da niyyar ai nan shekara kaza zai hita da musulunci ba ha abada ne ko to shi yasa tun da yake da wannan niyyar shi ma sai a sashi aljanna shi ma ha abada da shi kenan ka gani yatul mumini khairun min amalihi kenan to sannan shi kuma da kafin shi ma shi yasa zai dawo shi ma saboda shi kuma bai da niyyar sa kafirci shi ma don ba kafirin da yake cewa ai zai dan shi kafirci ne shekara kaza a akwai da zai wani kafircin nashi da niyyar abada ne yake yi to shi yasa shi ma sai yasa shi wata shi ma abada ne to Allah ya kare mu to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala azabul akhirati azabul lahira akbar da ce mafi girma laukanu ya alamuna inda sun san azabaha azabata to ma kazzabu da musu kayyata abinda aka saka na alqurani ba
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم
sai Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa wala qaddaramna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal wala kad haqiqa darabna mun sanya linnasi ga mutane fi hadal qur'ana cikin wannan alqur'ani mun sanya musu min kulli masalin kowane irin misali wanda za mu yi masu a cikin alqur'anin nan don dai su gane su fahimci ga abin da Allah yake nufi to Allah ya ce kowane irin kalan misali an rige an shafi alqur'ani ba abin da bai faɗa ba ma farradna fi kitabi shay'in kinan don haka Allah ce mai wannan ne kuma la'allahum yatazakkaruna don dai su wa'astu shine yata'izuna don su wa'astu wato su yi imani da Allah duk abinda Allah ya hana su bari abinda kuma ya bada umarni kuma su aikata don dai haka mun kai duk kalan misalin da ya kamata a cikin alkurani nan mun riga mun sanya shi sannan sai kuma Allah ya kara bada wani misalin yace a daraballahu masalan Allah madaukakin sarki ya buga misali wato shine ya sanya misali lil mushriki ga mushriki wal muwahhid da kuma mai kadai ta Allah wai tsakanin wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba to Allah madauki sarki ya buga misali a tsakanin su wanda za a gano cewa wannan shi wanda an musulmi din mai imani a gaban banci da wanda an kafiri din sai Allah ce zarona mun daraba Allah masalan Allah ya buga misali rajulan sai ce mutun ne wanda yake fihi shurakawo a ciki na shi wannan mutumin akwai waɗansu abokan tarayya wanda sun kamallake shi wanda su waɗanda abokan tarayya ko mota shaki suna masu yin husuma ne da jayayya da rikici tsakaninsu wai bawa ne wanga amma sai dai ba na mutum guda ba ne muƙaddara mutum biyu ko uku da shiya amma kuma sai dai mutanen kuma su kansu da mallake shi kuma su ma kuma rikici a tsakaninsu ba ba shi tsakaninsu kaga akwai matsala ko to shine Allah yake cewa to yanzu mutumin da yake haka ne shi ne fi shuraka yana da abokan tare ciki wanda sun kamallake shi muta shaki suna kuma su waɗannan mutanen suna da rikici tsakaninsu shi ne jayayya tsakaninsu kuma watan warajulan sai ga kuma wani mutum shi kuma salaman lirajulin wanda wanda zaka ji salaman ko wanda zaka gana su salaman yake rubuce shi kuma wanda yake kebe ga wani mutum ɗaya kuma yana zuwa da watan a kamar yadda zaka ji yana zuwa kuma yanzu bayan an ce mashi salaman misali kamar wannan lamun din misali kaga an mashi wasali sama salaman kenan to yana zuwa da haka nan ana karanta shi da haka nan a ce mashi salaman sannan kuma bayan wannan kuma ana sake karanta shi yanzu da a ce mashi kuma watan saliman sai a ce misali a warjulan saliman da rajulin to ana karanta da haka nan kuma dukkan su da kilawoyi ne kuma yanzu kita batu daga cikin wannan kilawoyin nan guda bakwai sannan kuma akwai kila daga cikin wanda suke sha zaune cikin suna karanta shi da silman silman da na zo da shi kuma amma wacan sha za ce ba ta daga cikin waɗancan guda bakwai ɗin to shi ne warjunan salaman sannan ga wani mutum shi kuma wanda shi kuma watan keɓantacce ne shi na lirajulan ga wani mutum ɗaya wancan mutum biyu na mallake shi ko uku wani gana kuma mutum guda mallake shi sai allah ce har ya tsawo ne matsalan ce suna daidai wajen misali abinda an ma'ana ba su yin daidai da shi ne wani gana muƙaddara ce bawa ne amma mutum uku a da shi misali kuma ga su ko ta akwai sabani tsakaninsu to yanzu da akwai sabani tsakaninsu sadda fa wani zai ce ma bawan nan kai zo ka tai kaman kaza shi wancan da dai kinni saboda sabani da suka zai cewa shi kuma kai to kaman kaza an fahimta dan yanzu misali wanga gara ba ce sai ka yi mana ruwa shi ko wancan ya ce a a tai yabo mota misali kaga a bashi aiki daban-daban wanga ya ce a tai kai ma abu mota misali ko kuma tai kai ma abu ma'ana dai kowa dai bashi rashin aiki da kuma lokaci guda misali yanzu yanzu to a za a yi kaga shi ba a ya shiga cikin damage ko to ina zaya shi to kaga ni shi kuma wanganan ne bawa ne amma na mutum guda ne shi kuma shi kadai kaga da ya ce taimaka abu kaza wannan aikin nan guda shi shi zaya kaga bai da matsala to nan misalin da Allah ya ka nufi nan wajen wai shi wanda aka kafiri ba musulmi ba shi a daidai da wancan din wanda mutane guda wajen shi kafin kan ne ba goma kan nasu ba guda bane ko tunda ka san ko ka'aban nan wurin gunki 360 akwai nan ga ka'aba ga wancan lokacin ma kamin a lokacin da aka zo fatuhu makka misali manzo sallallahu alaihi wasallam an kawace goma kan gaba da aka watsar da su ba to lokacin gunki 360 a wurin 300 nan ga ka'aba na ahe da kwata ta bauta goma kan ba a lokacin kowace kabila da nasu gunki daban duk na aka abun da aka yi gaba ɗaya sai bayan mutum maka ne wanda aka zo wanda mazala duk aka share wadda maka gaba daya duk shi kenan ba a sake sabon kiwon ba to ka gani ga gunki da duk sittin ma ka gani duk kai ba wasu ne kai ka gani yanzu ai kaga akwai matsala ciki to shi ko wanda ya iman da Allah shi kuma Allah guda ne yake bauta ma shi kenan kaga iyaka da Allah ya ce kaza sanda Allah ya ce kai wannan abun to ba wani Allah da zai ce kuma take man kaza misali wannan lokacin kaga sai ka ce kai aikin ka cikin sauki ba wahala to shi ne Allah yake cewa to wai hal yastawi ne masalan shi suna yin daidai wajen misali waɗanda mutanen ma'anar shi ne la yastawi abdu bawa bayyan daidai ne jama'atin bawan da yake na jama'a ne da yawa wal abdu li wahidin da bawan da yake na mutum ɗaya ne saboda haka fa innal awwala domin shi wancan na farko da wanda yake na jama'a da yawa idza talaba minhu kullun min malikihi hidmatahu in kowanne ɗaya daga cikin su ya nemi abin da yake bukata na hidima sai gare shi fi waqatin wahidin cikin lokaci daya to ta hayyar shi ma zai dibo cewa ya rasa to aikin wa za a yake ne yanzu to ka gani to shine zai ta hayyar fi man yahdumu zai yi dibo cewa cikin wa zai tayyama wanga aiki din to wannan shine misali wa hada masalul lil mushriki shine misali na mushriki wa tani kuma mislun lil wahidi shi kuma wancan shine misalin na wancan din watan na mai na mutum wanda yake mai imani wanda ya kade ta Allah to sai Allah shi su tunda da yawan ga abun gahili yake aiko alhamdulillah lalle godiya ta tabbata ga Allah amma bal Allah ce sai dai bari su waɗannan kafiran akasaruhum mafi yawancin su waɗannan kafiran la ya'lamuna su kan ba su gane haka din wai ma'ana shine ba su san cewa ai duk abin da Allah yake dora su akai da shi ne mafi alkhairi gare su ba ba san kuma irin azabar da Allah ya tare dan musu in sun ka aikata ba na buguna yake a cikin wurin ba to shine Allah ya ce to shi yasa ba su sani ba shi yasa suke aikata duk abin da suke aikatawa shine balaka sarhum la ya'lamuna mafi yawancin su ko sani ba a to shine a ina da makanta shi an kanta shi to dole da ke lokacin to to saboda haka bakin da ka tsaye ku to shine don haka to a takaice da na misali na Allah barkin ya ba mu misali ne don mu bambanta mu gano shi mumini yana da babanci daban matsayin shi wajen Allah daban yake shi kafirin da duk daukaka da samu inda yana duniya ce a wurin Allah ba daukaka bace ba tunda duka kamar yadda zaka ji a maulana shi ibrahim yasar da lafawa ke fada a cikin littafin shi na ruhul adad yake cewa a cikin littafin shi ke cewa kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ul janna kullu khairin laisa bi khairin in kana wara'ahu an-nar yace kowane irin sharri wayanda duk bayan an gama shan wayar da wahala da duk musibar da za a shiga in dai karshen ta aljanna za a fadawa shi kine ce ba komi yace ba matsala yace in kuma kowane irin kala alheri ne mutum zai samu da kudi da wadata da mulki da jin daɗi da komi amma kuma sai dai da mutum ya mutu hutu za ya ce wannan ba alheri bane wannan ba to ka gani to shi yasa nan don Allah ya gwada mana cewa to bambanci tsakanin musulmi da wanda yake kafiri to bambanci ba dan kare bane a wajen Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah ya ba wannan misali wannan sai mun dawo sai mu tashi a wannan ayoyin da suke magana akan kafiran Makka da suke ta cewa ai su manzo Allah sallama su suna jira gure suka manzo Allah da ya rasu ya mutu sai su huta don ga addini na shi kaza kaza dai to in dai mun zo gobe insha Allah za mu ji mana fatan inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana ya ba mu lalata kurakuran mu kuma muna rukun Allah ya gafarta mana ya ba mu watan fahimta da mu daidai ba mu ikon gyarawa don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna rukun Allah ya ba mu dukkanin alkhairan da muke fuskanta a cikin wannan wata na Ramadana Allah kuma ya karbi dukkanin ibadun da zamu gudanar a cikin wannan wata muna rukun Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna rukun Allah ya ba mu dukkanin alkhairan da a cikin Allah ya biya muna dukkan bukatun na alkhairi dukkanin jama'a da suka halarci wannan wuri Allah ya san bukatu baki da Allah biya mu da baki da duka bukatu na kai wanda yake da bukatu da bata da kai ba Allah canza masa mai da ta kai don alfalan manzon Allah sallallahu alaihi da sauran dukkanin waɗanda suka yi ta kokari wajen ba da gudunmuwa na taimako wajen ganin watan a tafiyar da waɗannan abubuwa kamar da aka sani dai kamar da aka saba saba kowane lokaci to duka dai Allah ya san duk wanda ya wani abu ciki komi karancin abin komi yawa ne to muna fatan Allah ya karama kowa kuma Allah ya sa mu ya zama shine sanadiyar tsira mu duniya da lahira don alfilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah